بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زعما تقبل كراتو إن شاء الله تعالى أتكين وانا لتافي نامو من البركة لتاف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kamalan da rahama a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen babin tahrikul isba'i fit tashahhudi ma'ana karkada dan yatsa a cikin tahiya malam ya mana bayani yadda manzon tsira annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake zama idan ya zauna dan yin tahiya da inda hannayensa ya kamata su kasance da kuma yadda yake ɗora tafakan hannayensa na dama da na hagu wanda muka bayani akan cewa yakan damke ɗan yatsu guda uku babban ɗan yatsa kuma ya ɗora shi akan na tsakiya sannan manuniya kuma ya miƙar da shi ya kuma rinka karkaɗa shi wannan shine bayanin da muka yi jiya kamar mu ci gaba da katin littafin jiya da azahar ɗaya daga cikin ko da al'asar ne ɗaya daga cikin ɗalibai da muke karatu da su ya sami ne ke gaya min cewa ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khair al-ibad yayi bayani akan ba a karkar dan yatsu na ce masa eh wannan kwarai da gaske haka yake to babban abin da ya min daɗi a wannan magana ta sa shine na farko dai wannan nuna mana cewa alhamdulillah kiran da ake ta yi kodaushe matasa a cigaba da karatu a cigaba da karatu wannan kira ya fara samun amsawa don har ɗalibi zai tsinkayi ya gane cewa ga abin da aka faɗa a can ga abin da aka faɗa a can to alhamdulillah kaga an fara samuwa kenan to babban abin da ake fata kenan daman matasa kowanne ɗaya daga cikin mai dage a ƙwarai da gaske wajen karatu duk inda ya sauƙaƙa na fannin addini ko da mutum ba malami ba ne shi ko yana gani cewa wani bangare ya dauka na daban a rayuwarsa ba bangare abin da ya shafi ko yadda addini ko abin da ya kama da haka ba amma karatun shi kansa zai masa amfani zaman kansa yake sannan rayuwarsa ce gaba daya zai kasance yana da bambanci da sauran mutanen da ba sa karatu irin nasa duk fannin da zai shiga kasuwanci ne aikin gwamnati ne insha Allah ta'ala zaka same shi daban yake a cikin mutane domin ya san abin da Allah yake so ya san abin da Allah baya so wannan shine babban fatan da ake kuma shine kira-kiran da ake taimata sasi ta karatu hakan da ibn al-qayyim ya faɗa a cikin wancan littafi nasa zadul ma'ad cewa ba za a karkada shi ba a wannan littafi na zadul ma'ad ibn al-qayyim kusan mujalladi takwas ne to amma babban malami muhammad bin abdul wahab ya yi ikhtisarin sa ya takaice shi ya rubuta shi a cikin mujalladi daya mujalladin ma dan karami ne bai fi girman a kamal jana'iz da muka karanta ba ya rubuce shi gaba daya zazzabo abubuwan da suke da muhimmanci ya rubuta shi a ciki to a cikin kusan shafi na sha bakwai ne zuwa na sha takwas ya fara bayani game da wancan abin da ya shafi karkar dan yatsa ya bayani yadda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake zama a cikin sallarsa ya ce idan ya zauna yakan yi zama iftirash sannan ya ɗauki hannunsa na dama ya ɗora akan cinyarsa ta dama ya ɗauki hannunsa na hagu ya ɗora akan cinyarsa ta hagu kamar yadda muka bayani jiya to wajen miƙar da hannun ne na dama sai ya ce mutum zai damƙe waɗannan in yatsun nasa guda biyu waɗannan kuma sai ya yi halka da su kamar yadda muka bayani jiya wannan kuma sai ya miƙar da shi kaga ai mun faɗi ɗaya daga cikin wannan ko to shi ma ibn al-qayyim ya kawo shi a cikin wannan littafi shi shi kaɗai ma ya kawo irin wannan sannan sai ya ce wajen miƙar da ɗan yatsan sai ya ce la yansibuha nasban ma'ana mutum ba zai kafa shi haka ba ya miƙar da shi sosai sannan kuma la yuqimuha ba zai kuma miƙar da shi ba sai ya ce bal yanhani bihi shay'an yasiran zai dan wailan kwasa shi ne haka kaɗan to shi ma wannan abin da ibn al-qayyim ya faɗa kun gaje ba mu bayani akan sa ba ko to babu wani hadisi da ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da haka sannan da karshe sai ya ce wala yuharrikuha ba zai karkada shi ba ina fata an fahimta to kaga ibn al-qayyim al-jawziya ya dogara ga wani hadisi ne wanda a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a ƙasa ya kawo shi masu littafi za su iya dubawa a lamba ta goma da ta tara a taharikul isba'i idan mutum ya duba taharikul isba'i can kasa zai ga lamba ta tara da ta goma malam ya haɗe sai wani dogon bayani to in ka tafi can karshen bayanin wajen da ya ce fama jaza umar ya fa'alu zalika za ga ya kawo ayat qur'ani ko masu littafi sun ganshi to in ka duba kasa da wajen kaɗan za ga ya ce wa hadithu annahu kana la yuharrikuha hadisin da ma- da da yake cewa annabi ya kasance baya kada dan yatsa kaji inda ibn al-qayyim ya samu wancan hadisin ko annahu la yuharrikuha hadisin da yake cewa annabi baya kada dan yatsan sa shi malam albani yace la yath- la yathbutu min qibal al-isnadi hadisi ne da bai tabbata ba inda bayani ake ta isnadinsa ba shi da inganci sai ce kama haƙaƙtuhu fi ba'ifi abi dawuda kamar yadda na kawo bayanin hakan filla filla a cikin ah, littafin ba'ifi abu dawuda walau sabata sai mala albani ce ko da hadisin ma ya inganta abu na farko bai inganta ba hadisi to mu kaddara ba ko da hadisin ya inganta sai mala ya ce fa huwa nafin hadisin ai korewa yake cewa ya annabi baya yi wa hadithul babi muthbitun shi kuma wannan hadisi da makaranta a cikin wannan babin da yake cewa annabi yana karkadawa shi kuma tabbatarwa yake an fahimta ma'ana in aka samu nassoshi guda biyu kowanne ya inganta sai wannan ya ce annabi yana abu kaza sai wannan ya ce baya yi kuma kowanne hadisi ingantacce ne to akwai ka'ida a wajen malaman usul fiqh da suke cewa al-muthbitu muqaddamun 'ala nafi ina fata an fahimta mai tabbatarwa shi ake gabatarwa akan mai korewa saboda mai tabbatarwa ƙarin ilimi ne akan korewa na zo na ce abu kaza bai faru ba sai wani zo ya ce abu kaza ya faru to mai yiwa ni ne ban sani ba amma shi ya sani ba haka ba ne hakan yakan faru da yawa a cikin ah, sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi misali ɗaya da zan iya buga mana da shi shine hadisin hudhaifa ibn al-yaman da uwar mu'minina na Aisha da Allah tsara tabbata a gare ta na na Aisha take cewa duk wanda ya baku labari cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi fitsari a tsaye to ga yi karya ina fatan fahimta kaga wannan mai tai korewa tai huzaifa shi kuma yace muna cikin tafiya shi shine abin ya faru a kansa yace muna cikin tafiya da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya koma gefe sai ya yi fitsari a tsaye a jikin wani bango sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta shi kuma wannan me yayi tabbatarwa yayi ina fata an gane ita na Aisha bata taba gani bane zamanta da shi shi sa ta yi me ta kore amma shi kuma da gani yayi me to kaga al-muthbitu muqaddamun alan nafi Allah ya sa an fahimta to kaga wannan hadisi da ko da ya tabbata cewa annabi baya kada dan yatsansa sai kuma wani sabi ya ce shi ya ganshi yana kadawa nawa za mu dauka kenan na mai kadawa an fahimta dan shi ya sani wancan kuma me ba bai sani ba to shine bari kuma hadisin ma bai tabbata ba to wannan da na kama ne dan ah, na san kamar yadda wancan dalibi ya tsinkaye wancan abin wani ma zai iya ganin irin waɗannan maganganu cewa annan baya kan dan yatsa sau kuma wasu malamai sun ce kada a kada amma dai abin da ke na zahiri hadisi ne ingantacce idan ka duba ya ga takhrijin da malam albani ya masa ya inganta annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi tsaye da dan yatsan sai yake kuma ya rinka karkada shi an fahimta ba kuma lankwasa shi zai ba tsaye da shi zai kamar yadda muka ji sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace gabar da zamu tashi akan ta ita ce wujubu tashahudi wujubu tashahudi al-awwal wa mash- wa mashru'iyyatu ad-du'a fihi wajabcin yin tahiyyar farko da kuma shar'antuwan yin addu'a a cikin sa ma'ana idan ka gama yin tahiyya babu laifi kai addu'a daga cikin abin da ya sauka daga gare ka kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala thumma kana sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce sannan annabi tsira da abinci ya tsara tabbata a gare shi ya kasance ya qara'u fi kulli fi kulli raka'atayn at-tahiyya yana karantawa a cikin kowace raka'a guda biyu idan ya raka'a biyu to baya wucewa sai ya zauna ya karanta at-tahiyya ma'ana at-tahiyyatu lillahi zuwa ƙarshe wa kana awwalu ma yatakallamu bihi inda al-qa'da farkon abin da annabi yake fara zance da shi idan ya zauna a zama na biyu shine me at-tahiyyatu lillah sai ya karanta tahiyya ma'ana da ya zauna baya yin bismillah bayan a'udhu billahi kawai cewa ke at-tahiyyatu lillah ina fatan fahimta idan mutum zauna dan tahiyya ba zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim at-tahiyyatu lillahi ba ba daidai bane kana zama at-tahiyyatu lillahi ita ake farawa da ita wa kana idza nasiyaha fi rak'atayn al-ulayayn annabi ya kasance tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya manta tahiyya a cikin a cikin rak'o'i guda biyun farko yasjudu yasjudu lis-sahwi sai ya sujudar rabkanwa idan ya gama sallarsa an gane yadda al'amari yake shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya raka a biyu zama yake yi sai ya tahiya idan mai raka hudu ce sai ya miki idan kuma bata kai hudu ba shikenan sai a sallama to idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan an taba samu a cikin hadisi ingantacce yayi haka da ya raka a biyu sai ya miki to idan mutum limamin da yake sallah ko kuma kai kaɗai kake sallah kamun ka gama miƙewa ƙafafuwanka ba su gama barin ƙasa ba sai ka tuno ai zama za ka yi to sai ka kuma ka zauna ba za ka yi da komai ba an fahimta amma idan ka riga ka miƙe tsaye ka tashi sai mamun da suke bayan ka suka ce maka subhanallah ma'ana ka yi mai kenan ka manta tahiya ko kuma kai ka tuno cewa a ai fa wannan raka'a ta uku ce kuma gashi na tashi ban yi tahiya a raka'a ta biyu ba ya za a yi kenan to a lokacin yan uwa ba za ka koma ka zauna ba za ka ci gaba da karatun ka ne a cikin raka'a ta uku wannan tahiya fa shikenan sai dai idan ka gama sallah sai ka yi sujjada wata irin sujjada za a yi qabala salami ina fata an fahimta yawwa kaga wannan shine bayanin sujada kabali da ba'adi suka shigo dan malamai sun kai sun kawo game da sujada kabali da da sujada ba'adi dukkanin malaman kuma kowanne ya dubi hadisan ne da suka tara game da abin da ya shafi sujada kabali da sujada ba'adi wasu daga cikin malamai suka ce duk abin da kai na rafkano a cikin sallah kabali kawai zakai wasu kuma suka ce a'a duk abin da kai ba'adi kawai zakai to amma mazhaban mu ta malikiya su ne suka yi bayani tafsilan suka fayyace abin cewa idan mutum ragi ya yi a cikin sallah ragewa kai to sai ka yi kabali idan kuma daɗawa kai a cikin sallah sai ka yi ba'adi ina fata an fahimta yawwa to amma da dukkanin malaman gaba su sun yadda akan cewa inda mutum ya kamata ya yi kabali sai ya ba'adi sallah su ta yi inda mutum ya kamata ya yi ba'adi sai ya kabali sallah su ta yi babu wata matsala ina fata an fahimta yawwa saboda haka idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi a cikin raka'a ta biyu maimakon ya zauna to yakan maye gurbin ya gyara wannan zaman da bai ba da me da sujjada kabali idan an gama sallah wa kana ya amuru biha annabi ya kasance tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana umarni da ita tahiyya din fa yaqulu yana cewa idza qa'adtum fi kulli rak'atayn fa qulu idan kun zauna a cikin raka'o'i guda biyu ku ce at-tahiyatu lillah sai karanta tahiyya zuwa ƙarshe wal yatakhayyar ahadukum min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai mutun ya zabi idan ka gama tahiyya kenan sai mutun ya zabi addu'ar da tafi kayatar da shi sai roki Allah da ita ina fata an fahimta yawa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na karanta addu'o'i da dama bayan tahiyyarsa da dama kun ga kamar yadda muka sani idan ya gama tahiyya yadda zamu zo mu je salatin annabi yakan nemi tsari da abubuwan nan guda hudu ko اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال كو سنكم يكن يوس أدوين اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد دديس أسادو إن دداما اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دك النبي ينسو صلى الله عليه وسلم to wajen ne da malamai suka ce ɗaya daga cikin wuraren da ake amsa addu'a ne to idan ka gama tahiya kai salatin annabi kai waɗannan addu'o'in to sai kai sai kai addu'ar da ta zo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata da a gare shi ko kuma kai wacce kake gani ta kayatar da kai dan haka annabi ce wal yatakhayyar min ad-du'a'i a ajabahu ilayhi wacce ta fi kayatar da shi wasu daga cikin malamai suka ce wacce ta fi kayatar da shi dan dole sai kai irin wacce annabi an fahimta amma dai babu laifi inda ka iya larabcin da zaka yi ka yi ta kai kowace irin addu'a ce a lokacin malamai suka ce ba matsala insha Allah ta'ala nabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wala takhayyar ahadukum min ad-du'a ya'jabahu falyad'u Allah azza wa jalla bihi sai roki Allah madaukakin sarki da wannan addu'ar wa fi lafdhin a cikin lafazi kuma cewa yi qulu fi kulli jilsatin at-tahiyya ku faɗa a cikin kowanne zama daga cikin zaman ku na sallah idan kun zauna ku yi karanta at-tahiyatu lillah wa amara bihi al-musi'a salatihi aidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya umarci maimuna na sallarsa da ita yin tahiya din kama ta qaddama anifan kamar yadda ya gabata dazu wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yu'allimuhum at-tashahhud kama yu'allimuhum as-surata min al-qur'an yana koyar da sahabbai yin tahiya kamar yadda yake koyar da su sura daga cikin alqur'ani yadda kasan annabi yana zaune da sahabbai yana karanta musu sura alqur'ani to haka yake karantar da su yake zama yake zaune da su yana karantar da su tahiya wasunnatu sai ma ya ce amma abin da yake sunna wajen yin tahiya ikhfa'uhu shine a ake yin tahiya ba a bayyanawa mala ya ce siyagu tashahudi sigogi da suka tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na yin tahiya ga sunan mala ya kama wajen guda shida kowanne ɗaya daga cikin sai ya zaɓo ta masa sai ya haddace idan mutum zai iya sai ya haddace gaba ɗaya sai ya rinka na kwantawa kamar yadda kullum muke bayani idan mun zo irin wannan zikirin da suke da yawa yau kai wannan gobe kai waccan jibi kai wannan haka ake bukata kamar yadda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ma haka yi zaka ji sabai ne kala kala wannan abdullahi dan mas'ud ya rawaito wannan sayyidina umar wannan na aisha wannan kaza haka kowanne akwai wanda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi koya masa to idan da ka samu ka dace ko da guda uku ka rinka nau'antawa to da alkhairin ya game ko ina da ina malai cewa allamahum sallallahu alaihi wasallam anwa'an min siyaghi tashahhudi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da sabansa nau'o'i na sigogi na tahiya ga ta farko malai ce tashahhud ibn mas'ud qala ga tahiyar abdullahi dan mas'ud abin nufi tahiyar da manzon Allah koyawa abdullahi dan mas'ud sallallahu alaihi wasallam ba wai abdullahi dan mas'ud ne ya kirkiro ta ba a wacce annabi ya koya masa shi rawaito mana ita abdullahi dan mas'ud yake cewa allamani rasulullah sallallahu alaihi wa sallama tashahhuda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da ni tahiya wa kaffi baina kaffaihi tafan hannuna yana tsakanin tafakan hannayensa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya sa tafan hannun abdullahi dan mas'ud a tsakiyar tafan hannunsa haka ya rike yake koya masa ma'ana kaga idan zaka gaya mutum magana hannunka yana hannunsa ka rike shi hankalinsa zai dawo gare ka gaba daya yawa to sai ka gaya masa abin da kake so to haka annabi masa yace kama yu'allimuni surata min alquran kamar yadda yake koyar da ni sura daga cikin alqurani ga ta yadda siga tahiyyat take yace at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin فإذا فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قاعدة تهيتك التحيات لله kyawawan gaisuwoyi sun tabbata ne ga Allah maɗaukakin sarki shine malam ƙasa ya ce gashi nan al-alfadhu allati tadullu ala salami wal mulki wal baqa'i hiya lillah kalmomi ko kuma lafazan da suke nuni a bisa aminci da mulki da wanzuwa dukkaninsu na Allah maɗaukakin sarki ne shi ne abin da ake nufi da attahiyatu lillah wassalawatu hakanan addu'o'i tsarkaka kyawawa da mutum yake musamman du'a'ul ibada da du'a mas'ala din gaba daya ana yin su ne ga Allah maɗaukakin sarki da assalawatu anan wajen zaka dauke ta ne ka fassara ta da ma'anarta ta luga ba ta shari'a ba ma'ana assalatu a luga abin da take nufi shine addu'a ina fata an fahimta yawa amma a shari'a aka ce a salatu ita ce irin wannan sallah da magamayi yanzu a shari'a kenan amma a larabci in ka ce a salatu abinda take nufi addu'a khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ko kaga wa salli alaihim kai musu addu'a shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ka kawo masa zakka sai ya ce Allahumma salli ala ali bani fulani kamar yadda ya ce Allahumma salli ala ali bani aufa Allah ya salati ga yanan gidan Abu Aufa ma'ana kyakkyawar addu'a annabi yake musu to abinda wanda yake nufi shine wassalawatu da kyawawan addu'o'i wattayyibatu da tsaftata daga cikin kalamai ko zantuttuka dukkanin su na Allah ne madaukakin sarki assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi mai girma malai abinda ake nufi da assalamu anan wajen shine at-ta'awudhu billahi wat-tahsin bihi ma'ana neman tsarin Allah maɗaukakin sarki da kuma neman kariyarsa kana nema wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi neman tsari da kuma neman kariyar Allah maɗaukakin sarki ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai girma wa rahmatullahi da rahamar Allah wa barakatuhu da kuma albarkarsa assalamu alaina mu ma aminci ya tabbata a gare mu kai da wanda suke sallah tare da kai da sauran musulmi duka sai ce wa ala ibadillahi salihina aminci kuma ya tabbata ga dukkanin bayan Allah nagari dukkanin nagartattu daga cikin bayan Allah to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsaya a nan wajen sai ya ce fa innahu yadda al'amarin yake yadda sha'anin yake idza qala zalika idan mai tahiyya ya faɗa ka yace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina asaba kullu abdin salihin fis sama'i wal ardi to wannan addu'ar ta shafi ta samu kowa in dai ba wani nagartacce daga cikin bayan Allah to wannan addu'a ta shafe ka a sama kake ko a ƙasa ma'ana daga cikin mala'iku da mutane da aljanu duka wannan addu'a ta shafe su ina fata an fahimta yawa ashe kaga tahiya ba karamar al'amari bane idan ka tashi yin tahiya duk wani bawan Allah da yake nagartacce na da wanda ya wuce da na yanzu duka ne musu addu'a assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kowa ya shiga ciki hatta aljanu sun shiga cikin musulmai da nagartattu sai annabi ya karasa da cewa ashhadu allah ilaha illallah ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta da kuma gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki wa ashhadu sannan kuma ina shaidawa anna muhammadan hakika annan muhammadu abduhu wa rasuluhu bawan Allah ne manzansa ne to haka ake karanta wajen nan anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ka ko da kiran sallah haka ake cewa ko ashhadu anna muhammadan rasulullah haka za a ce ashhadu anna muhammadan sai a mata fata an fahimta sai a yi tanwini na fata saboda me saboda ismu inna ne anna muhammadan abduhu kuma shine me shine khabaru shine khabar din shine khabar na inna saboda ka dole kasance rufa a ce a kansa ashhadu anna muhammadar rasulullah kada ka ce rasuli in ka ce rasulillah kai kusuri a wajen ba daidai bane Allah ya samu dace ina kuma shaidawa haƙiƙa annan muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzan Allah ne sai malam abdullahi dan mas'ud babban sahabi ya ce wa huwa baina zaharanina muna faɗar haka ne lokacin da manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cikin mu sai mu ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu saboda me ga su ga annabi sai ce falamma qubida lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bar duniya Allah madaukan sarki ya dauke kayansa kulna Musa bai sai muka dawo mana cewa assalamu ala nabi ina fata an fahimta an gane bambancin wannan assalamu alayka ayyuhan nabi wannan kuma assalamu ala nabi an fahimta yawa alayka dan aka cire kun ga idan ka ce alayka damirul mukhataba ne ko damirul mukhatib ne damirul mukhatib ne wanda kake magana da shi kake abana din sa kai tsaye alaika amma da aka ce assalamu alan nabi kaga da miril menene ghaib ba haka bane yawwa to haka abdullahi dan mas'ud ya faɗa cewa lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bar duniya sai suka dawo suna cewa assalamu alan nabi wasu daga cikin malamai suka ce wannan shine abin da ya kamata a ɗauka aikin abdullahi dan mas'ud da wasu daga cikin sahabbai haka suke yi wasu kuma suka ce a ai yadda ake dinna a ci gaba a haka assalamu alayka ayyuhan nabi ina a ci gaba da haka wannan ijtihadi na Abdullahi dan Mas'ud da wasu daga cikin sahabbai me yasa suka ce to ai ko lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana rayi ba iya masallacin sa ne kadai ake sallah ba ba haka bane akwai wanda suna sallah a can wani wajen a can wani wajen inda annabi baya nan kuma abin da suke cewa assalamu alayka ayyuhan nabi tare da cewa ba a kusa da su din yake ba an fahimta saboda haka su suna gani cewa dai a ci gaba da faɗa assalamu alayka ayyuhan nabi din nan ko da bayanin wasu kuma daga cikin malamai da yawa suna gani cewa yadda Abdullahi dan Mas'ud da wasu daga cikin sahabbai suka tafi assalamu ala nabi inna babu laifi sai a canza sai a rinka faɗa haka Allah ne mafi sani wannan ita ce tahiyar da Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tashahhud ibn Abbas bar mu dakata haka aga lokaci ya ja insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu ci gaba da tahiya daga kan tahiya ta biyu zuwa waɗancan kuma da malam zai kawo mana na sauran sabon yadda Allah ta tabbata a gare su Allah maɗaukakin sarki ya samu dace akwai ɗaya daga cikin uwa da je yake a yi same ne yake tambaya ta bayan mun gama karatu cewa menene hukuncin wasu wani abu da ya ga mutane suna yi galibi idan an gama sallar gawa an yi sallah maimakon a ɗauke ta a tabar ita makabarta sai ya ga wasu kuma sun kewaye ta suna wani abu na daban a lokacin ana karanta wasu addu'o'i da wasu zikirai da wasu abubuwa a lokacin to alhamdulillah dai na san duk ɗaliban da muka karanta a kamal jana'iz da su sadaka sun san wannan saboda alhamdulillah malam albani ya yi kokari iya kokari ya tattaro duk abin da ya kamata na sunna wanda ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi ya kawo shi ya sa shi a cikin littafin nan sannan abubuwan ma da suke na bid'a ya kawo su haka ne a ƙarshe kun ga sai da bid'ul jana'iz ko di ya kawo su abu kaza bid'a ne abu kaza bid'a ne duk sai da ya kawo su gaba daya to wannan baya ɗaya daga cikin shiryawa ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko ta sahabbai abin da yake koyarwa ce ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine da zara an game wa sallah gawa daukar ta ake a tabbata ita ina bakuncin ta aji abin nan shine wannan abin da ya tabbata shi sa wannan zai fi shiga ƙarƙashin hadisin da annabi ke cewa asri'u bil jinaza haka ne ko ku ku yi gaggawa wajen janaza abinda ake bukata duk abin da yake na wajibi da an yi to a tafi kada a tsaya a ce abin da bashi da asali wannan karatun da za a yi mata ko ni ban san abubuwan da ake karanta ba gaskiya tunda ni ban taba gani an yi ba ta ƙara aiki na'am tabara a wannan ai sai an je kabari ake faɗa wannan eh ana cewa an yi je kabari ce la ilaha illallah to yana ji ne ai wannan ba inda ya kamata ya koyi la ilaha illallah ba kenan a cikin ayyukansa na duniya ya kamata ya koyi la mutum ya riga ya rasa ina yake jinka saboda haka dai yan uwa babban abin izina akai shine ba daidai bane wannan ba daidai bane masu yi Allah madaukakin sarki ya gane da su su gane ba dai abubuwan ne gaskiya yan uwa da wahalar denawa da wahalar denawa gaskiya irin wannan maganganun da muke yi shine abin laifi ba wai aikin da ake yi ba yanzu ka ci babu kyau kai ne kai laifi shi wanda yake kuma daidai bane zai ga dan me za a ci ba daidai bane ya daina to sai dai mai addu'a Allah madaukakin sarki ya shirye da mu kai kuma da ka sani kaga insha Allah ta'ala idan abin ya zo kanka ba za ka yi ba kaga an samu cigaba ko sannan kuma wanda zaka iya gaya masa ya ji kai ma shi ma sai ka gaya masa ka ce wannan abin bai zo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba amma kuma za ku iya tattaunawa da shi kaga babu laifi ya kawo maka hujjoji shi ilimi kamar yadda Bahaushe ke cewa kogi ne maybe akwai wani hadisi da yake da shi ko nasi da yake da shi wanda kai baka san shi ba kaga idan ya kawo insha Allah ta'ala sai mu sauka daga kan waccan magana sai mu kuma tashi wallahi abu ne mai sauki duk abin da ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi burin mu same shi mu aiki da shi har yanzu mu kananan ɗalibai ne karatu muke kananan ɗalibai ne mu karatu muke kullum canji ake samu a duniyar ilimi kana wani abin karatun ka bai je wajen ba da karatun ka ya wajen sai ka samu canji a kansa shi ilimi ba abu ne da ba abu ne da yake jami'i ba a daskare idan ka sa abu shikenan shekara ɗari haka yake ta tafi a kansa kuskure ne yanzu malam albani da na ne muku bayani akan malam albani ya rubuta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan wasu hadisai ya inganta su da ya je a silsilatul hadisu da'ifa wani waje kuma sai ya raunana su ba ci gaba bane ya samu tsinkaya ne akan hadisan da ya inganta ya samu wata hanyar ko wani ci gaba na ilimi hadisan ba su inganta ba to kullun shi ilimi abin da ake bukata kenan yana karɓar canji duk lokacin da karatun kai ƙara faɗi za kana samun canji hatta su imamu ahmad dan hanbal zaka ji an ce wannan fatawa ce ta imamu ahmad dan dan hanbal sabuwa ga kuma tsohuwa imamu shafi yana da yana da wannan suna da kadimiya suna da hadisiya fatawa sabuwa da fatawa tsohuwa lokacin da yana iraki ga fatawar da ya bayar lokacin da ya koma kaza ga fatawar da ya bayar wannan duk me kawo shi karatu da bincike da kuma karin samun nasoshin da da mutum bai same shi Allah madaukan sarki ya samu dace na'am na'am duk sun shiga ciki masu karanta ya san ba wannan idan da za ku tuno karatun mu na akamar jana'iz duk ya sun shiga ciki gaba daya duk annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai yi ba babban dai abin da ya kamata mu kalla shine wa khairul hadi hadi muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa khairul hadi ka sa wannan a cikin ranka hadi muhammadi sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace na'am na'am gaskiya ne gaskiya ne a zaman ta yi karshe ba na'am gaskiya ne na'am na'am eh shi a tawaruk kenan ko eh to dama kamar yadda ka'ida ta addini take shine fattaqullah mastata'tu mutum yana yin addini ne daidai yadda ya samu gwargwado ko kuma yana aiki ne daidai yadda ya samu dama da gwargwadon ikon da ya samu a lokacin idan mutum zaman da kake ci da kake a lokacin an yi irin saunan da ya matse da yawa ba za ka yin zaman tawarruk mutum da yana buƙatar balance babu laifi sai ka yi fitrashin a lokacin babu laifi a lokacin insha Allah ta'ala amma idan akwai damar da za ka yi tawarruk din ka yi shi shine abin da yafi yawa wannan shine abin da yake insha Allah ta'ala Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am na'am yana jin karin takalma shin misali addu'in da ake yi a lokacin da yana ji din ne ko kuma bai abin da ke cewa shine mutum yana jin karar takun takalma idan aka kai shi cikin kabari to waɗancan addu'o'in da na ce mutum yana ji ne shin yana ji din ne ko yayi ko ya ne to kada kuma ta shi wancan hadisin da yake bayani yana jin karar takalma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba mu labari an ɗauki ransa an tafi da shi sama ko idan mutumin kirki ne an je an masa rijista a cikin illiyuna sannan sai a sako da shi sai a mai da ran nasa jikinsa a lokacin da yake jin karar takun takalma ba haka hadisin yace ba haka yace to amma shi wancan lokacin da ake wancan abar ran nasa an riga an tafi da shi ba a dawo da ransa jikinsa sai lokacin da aka sa shi a kabari a lokacin da mutane suke niyyar binne shi suke niyyar mai da ƙasa kansa sannan ne ake dawo masa da ransa a lokacin an je duk abin da za an yi an gama Allah madaukakin sarki ya sa sai a dawo masa da ransa a lokacin mala'iku za su masa tambayoyi to a lokacin mu kuma mun gama abin da muke zamu je zamu tafi to ƙarar takalmin da ƙarar kafafunmu da muke takawa yana jin abin da muke a lokacin shine abin da hadisin yake nufi amma shi a wancan lokaci babu ran a jikinsa babu rai a jikin mutum ya za a yi ji ina fata an fahimta saboda ka ba su da alaka haka ma wancan hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake mutanen maka magana a cikin rijiya shi ma ya kun tuno shi ko a yakin badar da aka kashe su aka tattara su aka watsa su a cikin rijiya annabi ya je kansa yana ya tsaya rin ambata sunan su ya wani ya wani ni na samu abinda ubangiji na ya yi min alƙawari na gaskiya kuma kun samu abinda abinda ubangijin ku ya muku alƙawari sai sai dan umar ke cewa ya kake musu magana bayan sirri diddige sun yi kaza sai annabi ya ce musu me ai baka fi su jin abinda nake gaya musu ina fata an fahimta shi ma tun a lokacin muka bayani a lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi musu magana ne saboda Allah ya dawo musu da rayukansu domin su ji abin da manzon Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallam zai kasance shi ma wani a taubihi ne na musamman wani kunyatarwa ne ake masa na musamman ba wai abin da ake nufi duk mamaci idan ya mutu yana jin abin da aka faɗa ba a to haka ne mai bambancin mutuwa da rayuwa kenan ba bambanci saboda haka idan mutum ya mutu ya mutu duk wani abin da ka sani na duniya yanzu yayi bai bai da shi babu shi ba shi sai dai abin da Allah maɗaukakin sarki ya keɓance kamar irin wannan in aka sa shi a kabari da kuma wancan shi ne abin da muka sani Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ina gani saboda lokaci sai mu dakata haka abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lafiya gaba ɗaya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka